الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجلب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك
ga shi nan ka ciro ka ban ka ciro ka ban da wuri ne zan ba ka wani ina so in saka na wani shi kenan da
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فقد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ikhwani fillah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ina farawa da jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki wanda cikin rahamarsa da tausayinsa da amincewarsa ya hada fuskokinmu a wannan katafaren masallaci na Juma'a kuma a wannan babban canta ta addinin musulunci a cikin wannan gari na damaturu fadar jihar yobe wanda wannan canta a dukkan jihohin da muke da su na north east babu babban canta ta addinin musulunci kamar wannan bare-bare sun ta da ƙura a wannan wuri. A sanadiyar haka ba zan wuce ba gwamnan da aka samar da wannan sassa a zamaninsa Alhaji Bukar Abba Ibrahim sai na yi addu'a Allah ya gafarta mushi. Allah ya lulluɓe kabarinsa da rahama. A daidai lokacin ne wannan aiki ba kowane gwamna ne zai iya shafa wa idanunsa toka yana kan kujerar gwamnatin yayan auren yayansa a garin guru shugaban kungiya na izala na ƙasa baki daya fadilatul sheikh imam abdullahi balalo bai tura wakilci ba yace wannan dattijo ya kamata hidimarsa mu ji da kan a lokacin yana kwance bai da lafiya amma shugaba ya jagoranci tawaga ta manya manyan hafsoshin kungiya duk wani general da wani full marshal da wani air commando na izara duka suna cikin wannan tawaga inda aka yi wa'azi a garin gashuwa aka yi wa'azi a garin guru kuma aka halarci daurin aure Allah ka gafarta alhaji bala makabi Allah ka lulluɓe kabarinsa da rahama ba zai yi wata da ɗan uwa abokin aiki ba. Malam Ibrahim Gabaturu, shugaban majalisar malamai na wannan ƙungiya mai albarka. Tun yana matashi ake gwagwarmaya, kuma har zuwa san da ya bar duniya sai dai ka ce yana bakin boda amma dai ba za ka cire shi daga matasa gaba ɗaya ba. Amma an ba addini lokaci. an yi hidima an yi gwagwarmaya na kan faɗa wa shugaba Yusuf duk sanda na su a tsaye da shi da su wanzan da organizing secretary abin da ke fara fado mun alaiwa shi ne malam Ibrahim da masu domin na san da yana da rai ba mamaki da yana wuri shi ma a tsaye mun yi shekaru tare da shi a garin guru ina tafsiri shi ne ana zama nake jamu baki kamin lokacin da kungiya ta dauke ni daga guru aka yi kwasta ɗina zuwa da matu duk najeriya ba jihar da ta ci mafi yawan rayuwa ta kamar jihar yobe domin na yi shekara hudu ina tafsiri a guru sannan na dawo ne shekara biyar ina tafsiri a damatu a cikin shekaru rayuwa ta shekara tara jihar yobe ita kaɗai ta mamaye ta daidai lokacin da za mu dawo nan kuma sai na sami sa da shi da wanzan duka sun dawo nan suka haɗu da ugarazin sakatare da agaji aka haɗu da alhaji yusuf to daga nan kuma aka ce ko suka ko kafa katako haka aka fara tafiya tun ana rarrafe ba zan manta ba san da za mu fara tafsiri sai ake magana da cewa wani sun turo kayan wa'azi a cikin kura a wurin yake kayan wa'azi ne zarar ka fika da makirwar da ake karanta Qur'ani aka ce ai a amalanke ake turawa bai dan mai ba za mu tsaya izala mota ba suka ce yau mu da karfin mu bai kai ba tace a a nan da masu ruba da izalan da yake da mota shi shi kadai aka ce a kuma ma dan izala bai da yan izala da suke da mota ta a samu da ne kun yan izala suke mallakar mota amma mu haɗu duka ba za mu iya mallakawa Allah mota guda ɗaya ba tace wannan tatsuniya ce kwana uku da fara tafsiri muka kaddamar da kwamitin sai mota kamin a ce ramadan ya kare mun tara kudin da za mu siyo bos grade ta wa'azin addinin musulunci mai girma sakataren gwamnati da lokaci yana nan a rayu nake ji eh baba alhaji baba baba kai Allah ka taka wannan bawan Allah da alkhairi wato mutum ne mai kishin sunna kai da ka zo jeri ka san wannan sai dai abin da zuciya ta nuna wannan bawan Allah ba zan manta ba ya aiko mana da gudunmuwar kudi naira dubu ɗari uku domin a cika a sai mota na ce ku je ku gaya masa ba za mu karɓa ba domin labari ya same ni har yana kama gwamnati ta ba su mota idan yana cewa ba za a bashi mota ba zai hujjar da idana ba za a bata mota ba idan yana so mu yaba to mota zai ba ku ba ce kata kudin mota ba ya ce to ku karbi wannan ku ce kata ni kuma na alƙawari malam kafin baɗi ka dawo tafsiri za a samu mota ta su ko bawan Allah nan sai shiga mana alƙawari ya ƙara mana sai ga mu da boss har guda biyu kwamitin marayu da muka aka sa a lokacin sai da ya zama a Najeriya gaba ɗaya ba kwamitin marayu da gwamnati da kanta ta shigo da ita ma ba za a yi harkar ba tare da ita ba take tallafawa take ba kwamitin zai ruwa gaba wanda muka kafa a wannan jiha saboda haka wannan jiha jiha ce da ba za mu manta da irin waɗannan hafsoshi waɗanda aka yi ƙunar bakin wake tun a wancan lokacin tare da su ba alhaji kurudo kenan mataimakin shugaban majalisar malamai baya da suwar malam Ibrahim da matu ne karɓi tuta, aka ci gaba da gwagwarmaya, shi ma kwanakin baya Allah madaukin sarki ya kan ziraye shi. Ya koma zuwa gawa, zuwa ga Ubangiji, Allah ka lullum ya rage. Addini da kishin yawa. bayan da suwarsa sai Allah ya kawo mana rubuta shi dauka. Dauka Dauka Muhammad Dawo. Wani matashi ne haka nan. A gari a yana a kan Dauka Allah ya kara wa rayuwa albarka. Muna addu'a Allah ya ba ta tsawon kwana wannan aiki da aka ɗauko a ci gaba da fafatawa. kuma Allah ya kai gamo ga harawa. Yanzu idan muka zo da masu ruwa ne, an muka rubuta takarda Allah ka gafarta mana. Mai girma gwamnati jihar Yobe mai mara bone ba za mu taro irin wannan ba masa addu'a ba mutum ne mutum kirki da son addini kuma dan izala akwai wani abu ya faru a Abuja lokacin da aka yi wata gwagwarmaya ta addini shugaba ya yi mamaki rawar da mai mala ya taka sai shugaba ke ce masarar jere ne irin wannan ɗauki ba daɗi gwagwarmaya da katara ka ba musulunci kariya ka cire kitse a wuta wanda abin yana iya shafar yana iya shafar rayuwarsa wato wanda gwagwarmayar ta yi kama da gwagwarmayar tsohon ɗan izala ya ce shugaba ya ce ya ce ai tun yana mata shiri da takatar izala a ƙauyen shugaba haka aka yi shugaba ya ce haka aka yi tsohon sakataren izala ne tun yana matashi a ƙauye to irin wa'annan dole mu rinka yi musu addu'a Allah ya ƙara ɗaukaka su Allah kuma ya tsare su a cikin da suka samu kansu to ga mu a cikin gari jama'atu kuma yan ƙara ƙato suna nan suna ta da yin shirki a Najeriya akwai yan tsada me yasa ake kira su yan tsada kato abin da yasa ake kira su yan tsada kato shine saboda su wa da su annabi sallallahu alaihi musulunci. annabi tun da ya zo duniya bai taɓa fassara Qur'ani shi annabi da aka turo shi ya kawo Qur'ani kamar a baka wasiƙa ce a ce ka kawo haƙi idan ka miƙa wa haƙi ne wasiƙa za ka tsaya ka ce ya buɗe a karanta ka masa ƙarin bayani ko za ka miƙa masa ka cika rigar ka ita to su a wajen su annabi haka ya kawo Qur'ani ya ajiye mana ita babu shafi ɗaya ta buɗewa ya karanta ya fassara wa jama'a ko jama'a mai Qur'ani ke bayanin jama'a mai Qur'ani ke nufi su waƙi da su annabi bai taɓa yin wannan ba saboda haka shi annabi sallallahu alaihi wasallam bai da hurumin yin bayani akan Qur'ani wace da hurumin yin bayani a Qur'ani shine malamin su kuje da fasara Qur'ani da suka zo sai suka tura annabi sai suka dora malamin su akai shi ba malamin ha adara ma yaje aga daga farka malamin idan in an karanta Qur'ani ba a fassara ba a bayani ya aka kaji a gaba yake ga maka aya in ya aya kuma kaje ku saurara ku je da aya sai ni ji da dukkan surutu da ban ya da wani duka da sunan fassara aya amma shi a bai da wannan dama shi ne fassara ba shi bai yi bayani ba haka ya kawo Qur'ani ya je mana ya koma lahira bai taba ce mana Qur'anin nan ya kafan da ke ciki ba ga bayanin da Qur'ani yake da shi da shi annabi bai taɓa yin wannan ba shi yasa su a wajen su duk hadisa annabi ƙarya ne annabi kuma ne bai taɓa magana ba balle ya yi bayani a fahimta a wajen su annabi bai taɓa yin aure ba balle mu koyi yadda ake aure daga wajensa bai taɓa haihuwa ba balle mu koyi ya ake yin suna daga wajensa matan annabi ba ɗaya da suka yi da ita saboda babu wajen sunan ta zuwa ƙur'ani ko akwai a cikin mai sunayen mata annabi suka zo a hadisai da basu rera hadisi ba sai raka a wajen su Khadija ƙarya ne Aisha ƙarya ne Hafsa Tadudiya ce Jeriya ƙarya ne Sauda ƙarya ne Maimuna ƙarya Tun da ake kafiri a duniya, ba a taɓa matsiyacin kafiri kamar ɗan ƙara ƙafi ba. Domin kowane kafiri ya kai samu inda zai zauna, shi kuma ɗan ƙara ƙato shi annabi ya ture kafin ya samu inda zai zauna. Ba dama annabi ya yi bayani shi kuma yana yin bayani. Aka samu kuma wasu sakarkaru suka bar bayanan annabi sai suka rika bayanin ƙato sai suka zama ɗan ƙara ƙato. Sun ce ta da fasara annabi suka karɓi fasara wani ƙato. Sai suka zama ‘yan ƙara wato duka zama ɗan suna muke tafiya ko da kuka da aka ko kwara daya wato sai da tafiya ko da aka tafiya sai dai jama'a ku zo ku ji nasarorin da wannan wa'azin namu ya samu ko ga yin gara da kansu a rabe amma da muka kullo wuta yau sai ga malam Kabiru gobe da kare ta da hajiya wannan babban nasara ce da muka samu kuma ma ya gagar hada kansu sai kuma an ƙara ƙato me ya alaƙar wannan da tambaye da rabata ka haka tambaye mana sannan ɗan ƙara ƙato ai ba muka kunno wuta ba mutai da za ka iya kunno mana wuta yanzu ka kunno ba ai ba matsala ba ne matsalar annabi muhammadu ka kunno wuta sallallahu alaihi wasallam annabi ka zo za ka rushe annabi ka taɓa maƙiyin manzon Allah
annabi Muhammad shi ka zo ka kora ka zauna a kan kujerarsa. Sannan ka ce mu shiru mu kyale ka? A'a. Sun ce duk hadisin da ya saba wa hankali ba za a aiki da shi ba. Kusan sai ba wasu ‘yan ƙur'aniyu, ‘yan ƙur'anin zalla, ‘yan mai ƙur'anin zalla, abin da sa'an sallame shi baya ce. ƙur'ani zalla a'a ta idan ƙara ƙasa Allah ka rawa wani shirin nan ƙara ƙasa to amma mun yi tambaya nan ƙara ƙasa ta rai da Allah mun ce sai kuma da farka da wa kai zuwa yanzu mun yi nawa sai bai alka sai ta rai ba duk da bai da aka sai tsallaka wani wuri mun je har ka tsina kuma yana kaduna muka yi tafiya gera muka ce an tafi kwara daya wace gari da zane mu kai an tafiya sai dai jama'a ku zo ku ji nasarorin da wannan wa'azin da mu ya samu ko ga yayin da da kansu arabe amma da muka kullo wuta yau sai ga malam garin gobe da kare ta da hajinya wannan babbar nasara ce da muka samu kuma ma ya gagar hada kansu dai ko wani kan ƙara ƙato me ya alaƙar wannan da tafe da na wata ka haka tafe mana sannan kan ƙara ƙato ai ba kuka kunno wuta ba mutane za ka yi kunno mana wuta yanzu ka kunno ma ai ba matsala ba ne matsalar annabi muhammadu ka kunno wuta sallallahu alaihi wasallam annabi ka zai za ka rushe annabi ka taɓa maƙiyin manzan Allah annabi Muhammad shi ka zo ka kora ta daina a kan kujerarsa sannan ka ce mu shiru mu kyale ka a'a sun ce duk hadisin da ya saba wa hankali ba za a aike shi ba hadisin da ya saba hankali ka san ƙara ƙato wa ya gaya maka magana a da hankali ya kuma kasa wa ya gaya maka nassi da hankali ya ce kwatanta nassi idan da hankali za a kwatanta nassi a nan ba za ka yi da annabi wani a ce mala'ika ya sauko ya kawa ɗan adam sako ya koma sama ya za ka iya furu mara wannan a hankalce daga ina mala'ika ya zo sama wata sama ina ya koma wa ya san da yake saukowa wa ya san da yake komawa idan da hankali za ta auna wani ya za ta ke shi an tsala kato tambaya ta sittin da daya tambaya ta nawa harama da ta so su bagara a wannan yanzu ne da alaƙa ya fi wani ya kawo ya fi alaƙa ya
انظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس ya yi gangara وانظر إلى العظام كيف ننشدها ثم نكسوها لحما ya yi gangara gano فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير
ta fara rawa da hadisi yadda ya kin gawa da hadisan sai su da suka ce wannan ayar ma za samu irin matsala hadisi ne da wani kuraran nan ita Allah ya ce hawa kan laifi marar ala ƙaryatu wani ya kawo ya tura ala wurin wani bawan Allah ne zai samu wata alƙarya an yi yaƙi an rubuta alƙaryar an rubuta ta gaba ɗaya ya zagaya ba dan adam a cikin alƙaryar ba dabba an kone gidaje an tara jawokin mutane an kone su an yi rudu zuwa alƙaryar gaba da ita ƙara sai shi an na yi wuri hajji da wa ala bauta ta kaka Allah zai sake rayar da wannan alƙarya bayan mutuwar da bayi da ta rubuce aka rusa ta sai Allah yake so ya koya mata darasi yana kuma wannan magana fa ba duka dan ne ta sanna dubi abincin da da ta zo da shi da abin shan da ta zo da shi lamme ta sanna bai canza ba wasu malamai suka ce ya yi tace ne yi musu ba dauka zai mutu da yanzu kuma ni ba fita dan kala kato sai da wannan hankali zai kama idan da hankali ake aure nasi ta ya za ka karbi wannan ayar ba imani ba qur'ani da sunna imani ake yi da su ba da hankali ake kwatanta dauka ya sha ha ba dauka zo ba yanzu da shi ko ku da zaki ko ku da baya da ya sha zoban shekarar fatani bai canza ba. Wato ba wani labarin, ni ne na yadda. Ni ne tun da Allah ya faɗa na yi imani da haka. Kuma kun yi wani, kuma da ya yi wani ya sha Allah ruwa kuma. To kai ɗan ƙada ƙata da kake kwananta dasi da imani, kake kwananta dasi da hankali, sai ka zai samun bayani yadda wannan nasir hankali zai kama shi ai ba imani ba da za ka zama ko da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma da hukuma ba hankali ko hankalin ka da ya kamata ne ka daura maka dan zabi wani hankali ne ne فالمدرسة يا أبا عامر لو سمعت كلمة سمعتها سأل أنت بس وانظر إلى الثمار duba zuwa ga jakinka a kan jaki mutumin ya zo ya duba ya duba da zai jakin shi ba Allah ya ce wani mai ja'ala ka ayatan nisa ba wai aya muke so mu nuna maka ba kai ta kan ta muke so mu sanya ta zama aya nisa a da ya duba da wani kuma da kasa kasusuwa ashe wasu son jakin jaki da ya mutu saboda shi ana da tsare shi ba a fatar ta zama ƙasa gashi ya zama ƙasa naman jaki ya zama ƙasa kwakwalwar jaki ta zama ƙasa kofatar jaki ya zama ƙasa kayan ciki sun zama ƙasa hanta ta zama ƙasa saifa ta zama ƙasa hanji su ne dama kwanu ya zama ƙasa sai wani kuwa a ƙasusuwa sun sha duka ruwan sama shekarar su ɗari. Allah ya ce wanda ko wanzu ina izari ka yi wani daga kasusuwa. Kai ka bi cikin su ba su ba da su ba rahama. Allah ya ce a gaban da za mu tara su yi roƙi su taso su ɗarɗarfare da juna su tada ƙwarangwar da jaki sun mana su halama sannan mu kawo nama na jakin da ya zama ƙasa mu ce ya sake dawowa nama kayan ciki da ya zama ƙasa ya dawo kayan ciki hanta ta dawo tumbi ya dawo koda ta dawo sai sai kura ƙasu sa ido sai ka ce na kallon baji kai wannan kwangon ya taso wannan wannan kamin haka ga jaki kwangon ba dama kayan ciki suka taso ido kunne hanci nama fata ga jaki da fata ba gashi gashi zaki shi ma ya dawo ga su dole da zaki ba ne a gaban da aka hura wa zaki ne zaki ya har da kafa ya yi haya ne a wata ku da Allah ya zaɓe ka dan ƙara gato akwai wani shakar hankali a wani labarin ko ne wahayi ne daga Allah ta yi mai imani fara ba da bayyana da yayin da wannan bawan Allah ya zo da kudura ta Ubangiji ƙara sai ce a alamu yanzu na fi kowa a rubutu da sani an adar laha ala kulli shay'in da mutu cewa Allah bai iko da sakon ka kai in za ka dawo ka imani da hadisan fa'iki ka dawo ka je da aure hadisan fa'iki da kwakwalwarka kwakwalwarka mai kidan ne kwakwalwarka ta tsara kanta idan ma ta kwakwalwarka ne kici
الموتى وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير
فانظر إلى طعامك وشرابك الذي تصنعه sai Allah ya ce masa wanzur ila jimai duba zuwa ga jakinta akan jaki mutum ya zo ya duba ya duba da zai zakin shi ba Allah ya ce wa ne da alaka ayatan nisa ba wai aya muke so mu nuna maka ba kai karan kanka muke so mu sanya kaka zama aya ga mutane a da ya zuwa ko zo zuwa da kasa kasuwa a shi ka so jaki jaki ya mutu saboda shi ana da kare shi ba a fatar ta zama kasa gashi ya zama kasa naman jaki ya zama kasa kwakwalwar jaki ta zama kasa kofatar jaki ya zama kasa kayan ciki sun zama kasa hanta ta zama kasa saifa ta zama kasa hanji shi ne dama komai ya zama kasa sai wani fara da kasusuwa sun sha duka ruwan sama shekara su ɗari Allah ya ce mata so wanzu ina insani ke lura da kasusuwa kai ka nishiru ha summa nafsuha lahaza Allah ya ce a gaban ka za mu sa su yi motsi su taso su ɗaɗɗafare da juna su tada ƙwararruwar da jaki sun mana su halama sannan mu kawo nama dan kashin da ya zama kasa mu ce ya sake dawowa nama kayan ciki da ya zama kasa ya dawo kayan ciki hanta ta dawo turbi ya dawo koda ta dawo ko ce kura kasu za ido sai ka ce da kallon kai wannan farangon ne ta ce wannan wannan kamar haka ga jaki farangon ta dama kayan ciki suka taso ido kunne hanci dama fata ga jaki da fata ga gashi gashin jaki shi ma ya dawo jakin kuma ne jaki ba ne a gaban da aka hura wa jaki ne jakin ya harba kafa ya yi hayaniya a wani da Allah ya zaune ga nan kala gato akwai mashigar hankali a wannan labarin ko dai wahayi ne daga Allah sai yake imani falamma tabayyana la yayin da wannan bawan Allah ya ga wannan kudura ta ubangiji ƙara sai yace a alamu yanzu na fi kowa a duniya sani anna Allah ala kulli shay'in qadir cewa Allah ba zai kure ka ta in za ka dawo da imani da halittar ma'aiki ka dawo ka daina auna halittar ma'aiki da kwakwalwarka kwakwalwar da ke ne kwakwalwar da ta kara kasu ina ba ta kwakwalwar aiki ce kan kare kaso kan kare kaso tambaya ta cikin da biyu wa'in kare ibrahimu wani arziki da kuke da bauta وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم
Allah wa rasul da ya ce wa in kare Ibrahim ka ambata musu lokacin da annabi Ibrahim babban kuma ta tauhidi yace wani ya ubangiji arini kai da tuyi mauta ka nuna min da ido na kuru kuru in da kake rayu da mutane injuwa inja da Ibrahim kada ya Allah ya ce wa Ibrahim awalan tuni ashe ba ka riga ka yi imani da cewa ina raya baka tuba qala sai shi bala a ƙa'idar larabci idan tambaya ta fara da koyewa to ina yana so a tabbatar da bala ake aikawa ba da na'am sai ka bai sani ba bai ce na'am ba saboda tambayar ta fara da ni awallam to ta fara da koyewa yace ya Allah na imani walakin ne ya kuma dinka dalili sai dai ina son zuciya ta ta samu nutsuwa daga ilmu yaqin da yake zuwa ayyana yaqin sai da yin tafakkun arba'atu min al-qayb ka samu tsuntsaye guda hudu tsuntsaye guda nawa guda hudu misali zakara shahu sai ruwan ruwa hasbiya wanda da su ta ba zai ba kalmela misali duka jirawa ya hudu Allah ya ce fasur hunna bi daita tsuntsa wannan guda hudu ka yanka kashi ka fice kai gunduwa gunduwa da nama da gashi da nama ka hada shi ne ka yamutsa bayan ka yamutsa ka samu turmi ka daka yadda za su ya mutu gaba ɗaya duniya amma dai ka nuna sarbi a hannunka idan ka gama dakawa sun mai da al'ala kulli jabal kullum da juwa sai ka raba ranar kashi hudu wa bayyana babban rama da akwai na hankalta a ciki akwai na nasara a ciki akwai na balbela a ciki akwai na harbiya a ciki sai ka raba hudu ka dabta ka samu dukiya nan ka dora ka dabta ka samu dukiya yan maka dora ka dabta ka samu dukiya kudu ka dora sauran ruwa ka samu dukiya gaba sai ka tsaya tsakiya idan kai wannan sun mazuka hutsa to daga nan ka kira shi Allah ya ce ya tuba da kaya za su zo maka cikin dogawa idan Allah ya Adam Ibrahim ya rike kawo da guda hudu a hannunsa. Ya fara kira, Zakara! Wancan tarin nama da ke yamu da na zakara da ba na zakara ba, na bai ya kashe, na zakara ya ware ya kurma gefe, na can ma ya wargaje, na zakara ya ware ya kurma gefe, na can ma ya wargaje, na zakara ya ware ya kurma gefe, na zabar ba ya wargaje, na zakara ya ware ya kurma gefe, na zakarar da zai suka taso suka haɗu a sararin samaniya, aka sake jajjaunawa aka baza fadalbite aka baza wurfana aka baza aka baza aka baza aka kawai sai da zakara ya tashi cikin zakara da tashi da komai yana tuna amma ba mu sai saboda sai yana wajen ba kawai zakara ya zama da gudu yana zuwa ga kawuna guda hudu yadda ne da kai zakara yake kawai ya wuce shi ne kai ya manne kawai ya da Allah wannan inda hankali zai amfani zai kama dan ga da kato ka zo gobe mu dauko kurciya da jemage dindindin kimiya ba da turi a daga kakkiyar su haka annabi ibrahim ya je da tsura biyu shi ma ya taso ya haɗu ya zo ya tafi kai shi ya kira na uku ya kira na hudu duk tsuntsaye bai shiga tashi a gaban annabi Ibrahim Allah ya ce masa wa alam anna Allah ala azizin hakim ka sani Allah madauki sarki magwayi ne da zaɓa shi wani na shi sauki za ka yi da kwallon da kwallon saboda yau ayyuka da na hafsai sai in maza Allah sallallahu alaihi wasallam ana rama إذ أوى الفتية إلى الكهف
إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شهرا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لما يأتون عليهم بسلطان بين ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأموا فأموا إلى الكهف ينشق لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال قلبهم باسط ذراعيه بالوصيل لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولم يئس منهم رعبا وكذلك أعلم بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها ألقى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف
فليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم أو يعيدوكم في ملتهم وأن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أنزلنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم طبعا بنوا عليهم بنيانا وربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا فيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغريب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت منهم ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن شيئا إلا أن يشاء واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في ذاتهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا ولبثوا في ذاتهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا
Ya tambaya ta cikin da uku, ake da hankali ake gudun su, ke sa hajjikan manzan Allah, sallallahu alaihi wasallam kake kwatanta su da hankali to ga wasu matasa Allah ya ba mu labari suka yi imani sarkin garin su da mukarraban su suka dauki don suka dauki mataki har kadai suka yi gudun hijira suka shiga koyo Allah ya sanya musu bacci da zuwa kwanta suna bacci ba su tashi daga bacci ba zai tsaye shekara ɗari uku a littafin shamsiya ɗari uku da tara a littafin kamariya. Mutum ya kwanta da shiga da yin yana bacci. Ya na kare shi da kuma da zuwa zaɓar? In ba kurani ba? Shekara nawa? Ɗari uku mutum yana bacci. Bai ci tuwo ba, bai sha ruwa ba, ba a ɗaura masa dubu ba, bai bai bai bai. Shekara ɗari uku mutum na bacci a cikin gobe. wai da annabi ne ba da wannan labarin a hadisi da in yar ana kaje wannan manzo ya ce ne wannan a rubuta sama hankali a ce mutum shi tira da ina so ka zo ka dubi mu a hankalce inda da ranar zai yi shekara da uku bai ci bai sha ba ba sa maka zuru bai yana bacci shekara da biyu ka zo kai mana kurubi wannan not organically but mentalistically. A hankalce wuce zo ka zo ka buɗe. Amma da Allah ne ya bada labarin, ya ku bayan Allah, kun yarda da labarin da Allah ya bada ko ba kun labarin da Allah ya bada. Kun da labarin Allah ya bada. Ba shekara ɗari uku ba, in shekara dubu uku Allah ya ce sun yi suna bacci wata kan Allah ya faɗa an gaba ko ba gaba ba shi yasa a zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zan da aka yi Isra'ila shi da Mi'raj akwai wasu da kan yan kala gado a zamanin Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai wasu da kan yan kala gado da gaskiya wa annabi an tashi daga Makka zuwa Baitul Maqdis fa za ka wuce shi sama ya karbo sallah munafikan ce ce da wanda ya saba maka a dare daya daga Baitul Maqdis daga Makka ka tafi Baitul Maqdis daga nan kuma ka je sama ka dawo ka kwana a gidanka a sallah asuba da kai wannan ya saba maka wani munafiki ya zo da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasul Allah kaje kaje ka bai ce yace shi bai gama daya annabi ya daga yace ka dago daya annabi ya ce to da dogo kaga ka sauke ka tana sama sai ka dago daya annabi ya da tana sama kuma dago wannan sai ba ki nan yace eh kike kuwa dan ka da labar hankali kike bar kaje sama ba za mu ne kike nan ka shi bai cewa kai kafa a tattaka da hankali ne amfani saboda zuciyar ba mai imani da shi dan kare ka to ka bi ka gida kun san me ba mu sai da wata lokacin da abu ya faruwa ya dawo sai da yanzu ba ka ji abin da mutumin kai faɗa kuwa ya ce mutumin nawa kenan munafikai da ke muhammadu me ya faɗa wai da dare wai an ɗauke shi ya je baitul maqdis ya yi wa annabawa sallah daga nan aka wuce da shi sama ta kai ta biyu har ta bakwai ya je karɓo salloli na farilla sannan ya dawo dukkanin da ke waye kuma da safiya ne shari'a abin da annabi ya tambaya a huwa abin da ya tambaya a huwa ƙara da haka da gaske annabi ne ya faɗi haka ana ta yi ne faɗa shi ya faɗa sai na baka sai ce wallahi inni la usaddiquhu ma kuntu usaddiquhu kuma ba haka yace na rantsa da Allah zan gaskata wannan magana da take da annabi shi abin da haka ba mamaki aka ce ne ka gaskata annabi da haka ba mamaki yace ne sai Jibrilu na zuwa daga sama ya kawo masa wahayi na yadda. Jibrilu ya taso daga sama ya zo gidan Annabi. Ya ce ya riga da mamakin sai da mutum ya ce wannan zai wuce sama. Dala da gwamna ya kira ga gwamnan Hausa. Kaje da gwamna ya zo gidan gobe kuma da mamaki. Kuma da da Jibrilu ya baro sama ya zo gidan Annabi. da ya ce annabi da kare mu sama wanda ya fada mamaki jiya da sai fada mamaki yace ya zace na ya da shi rasulullahi ne ma'anar rasulullahi ne Allah da ba da wahayi a kawo masa sannan ya hada mu wata magana wani cikin kaga Allah ta hakkin Allah amma kuma da ya da malaika na zuwa yake ne sai su rada ta kanta ai daga sanda kace ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ai da an zama duk abin da Allah ya faɗa duk abin da yanzu Allah ta zan namu abin da zan faɗa an riga an gama ba ba da da sauran kokoto dole ke da ke iman da abin da Allah ya faɗa dan kare gato
سبحان الذي من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير.
لكن هذا ربما لكن هذا ربما إن شاء الله أكبر. إن شاء الله أكبر. القرآن بيقول لبن أبي إسرائيل amma masu aure shari'a da hankali su kare ta a zawar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda a hankalce ba zai ba ba ka yi tashi daga masjidil haram ka je masjid a kasa a cikin dare ka je ka dawo ba wani hankali da zai dauka wannan da zai zai dauka wannan imani da Allah shi kadai zai dauka wannan dan kara kato tambaya ta sittinda sittinda ana rama ya ga cikin suratul hujurat inna al-mu'minuna allazina amanu billahi إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا
ba ka zama mai imani sai ka yi wa annabi wannan yadda ku saurara ku ta ka ce sun malamiyar tamu sannan ba su taɓa yin kokanto a kan maganar Allah ko maganar manzon Allah ta da dan kare kato ya yi kofarto a kan magana annabi ko bai ba ba ka cikin wannan musulman dan kare kato Qur'an yake tunda lam yantam illa bima sha'a yana shi ne ma'anar Muhammadu Rasulullah sai ka yi za ka yi mata ɗaya a cikin hukumar da bayar sai ka yi za ka gaskata cikin dukkan labarin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayar ku faɗa min labaran da manzo Allah ya bayar wanne ne ya zama ƙarya eh wani dan ka da kado ka faɗa mana menene wannan ayar da take ya ce sun mallami ya tafi وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتدوا وذاك إذا بعد العيش sai dai ba jama'a ko ko a ka hadisi da Allah sallallahu alaihi wasallam sai mutum ya shigire eh shi wannan hadisi da kawai gari to idan mun ce za mu dauke shi gaskiya ne to to wannan hadisi ba wai ba ne zo ta magana mai ba haushi mun ga muku mutanen duk da yaji annabi ko kuma hali musu da tsariya ne ba gaskiya ba a an ce annabi ya mutu alhali surgansa ya ba da shi jingina a wajen wani bai mune abin da suke ƙarya ba ya ba da surgansa jingina a wajen bai mune sai ko suka suka ce annabi ya ce ba zai yi sallar jana'iza ga wanda ake yi ba shi kenan a yi mutum ba shi abu ne mummuna amma suka ɗauko wannan mummunan abu suka jingina wa annabi suka ce ya mutu ana bin shi ba shi surukansa ma yana hannun wani bai kuma to wanne za mu yabo da shi in ya annabi ya ji ba shi ya mutu ana bin shi ba shi daga nan kafin za su bai sallah shi ba kun da tunda sun ci a ruwaito annabi ana dai ka bashi baya wata sallah to ya za ku yi ku iya haɗa wayannan hadisan ku ce ku shigar da juna ba wani jahil ne ka fara yace Allah ba akbar ya mutu da tsaya ya mutu da tsaya ku za ku da ruwa haushi shi wanda ya kabar ka shafe shi sai nuna masa Allahu akbar a cikin Al-Qur'ani da gaba zai yi ba ko akwai takardu ga mana ayi Allahu akbar Ita ce kamar ba da ta Allahu akbar in ka shafe shi sai ka shi da wuka ba zai ga maka ya tsaya Allah in ka ce Allahu akbar ba wannan ba ba ya ba za su rike da maganin guda biyu in ba ba da izini ba hadisi ya tabbata an yi ba ta tafi da yawa maza Allah ya ce hal alaihi da an shi bashi wani mai ce ya rasu na lafiya an shi bashi annabi ya ce sallu ala mautaku ku yi wa mamacin ku sallah ba zan sallaci gawar ba zan arabi ka bashi sai wani sabi ya rasu da za in ka amince na ɗauki nauyin tashi biya masa maza Allah ya kalli mai bashi ya ce ka amince ya ce ya amince yace to ba shi ya tashi ne ta wannan ya koma ta wannan yanzu ku zo mu masa sallah dan Allah bari tambaye wannan hadisi ya nuna cin bashi haramun ne ko halal ne mu ba ka ya nuna cin bashi ne halal ne sahabbai ma suna cin ne bashi har aka samu waɗanda suka mutu ba su ne ba ba su biya ba da annabi ya zo zai shuka annabi ya yi soke shi a kan ya ci bashi ne ya sa ba zai mutu sallah ba ko kuma saboda ya ci bashi har ya mutu bai biya bashi ba saboda ya ci bashi har ya ne zai mutu bai biya bashi ba da wani ya zo ce shi zai ɗauke masa nauyin bashi annabi ya ce za a ka kai ka ɗauka bashi musiba ne ko ya tambaye wannan kayan sai ya yi ce sai ka ɗauka yi to alhamdulillah ya wurin da matsala idan wannan ya nuna cin bashi haramun ne kafin Allah ne ko ya halatta yi ya halatta yi abubuwan da ya halatta yi a wajen wa muke ganin su haka dozaya wajen annabi Muhammad idan annabi ya aikata abin da ya halatta aikata yadda da ba'a da zaki da yadda ake yi kuma kusan halatta abu wanda zai fi ne ba laifi ba ne to sai mu ga matsala ta ƙarshe annabi da ya ci bashi ya ci bashi ne ya mutu bai biya bashi ba inda kwakwalwar suka gagara kama su annabi ba bashi ne ya ci ba jingina ne ne jingina shi ake cewa arrahar shi ake cewa ne arrahar babu kula take da shi وضمان الرهن من المرتهن وثمرة ذكرة الرهن للراهن وكذلك جلسته سلك الرسالة جمهورة إسلامية وكرة دولة زكاة نيرا دبو سبعين ko naira dubu ɗari don ba wanda baka ba da jira abin da baka kuma ya karba ba zai fara kana ba sai da ɗauki waya ta da ta kai dubu ɗari ko dubu saba'in sai na ba a raba nace ga wannan ba riba shi dubu hamsin in na ɗan yau kai ka samu tahe to an ce ya ci ba shi har ya ba da kalamin su jira wannan an wula ka tare da an toka tare ai wannan ba wula ka tare da ba ƙara wa annabi jiran da ake yi mai rokon ka ci ba shi da ya halarta idan girman ka da matsayin ka kana da yawon fulan sai ka ba da mai sai ka ba da gungina sai ka da ya da shi da ya da shi da kaka shi ya fi girma shi ya fi kuma da har a wajen ubangiji kenan shi da kwakwalwar da yake hana yadda abinci mutunci a nan ne kuma cin mutunci a nan ne mutane na nan tafiya na tafiya ta cikin da lokaci ya tafi bari ma da shi da mu a gurgurin mu ɗaya da kace tafsirin Qur'ani da Qur'ani kake yi ba ruwanka da tafsirin annabi ba ruwanka da tafsirin sahaba a wa'azi ne da za mu sanar da ku ne tafsirin da alquran in kar ku ga dan ta'addale da ba ka yake shi tafsirin da alquran ana rama wa qalu la ilaha illa anta la ilaha illa anta قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم kamar yadda ce la ilaha illa alquran ne ya hada kai da wannan qur'ani a larabci a mutum daya mun da kai da azi daga wa'annan wani mutum ɗaya mai daraja mun da kai da ne yana kai mu da ba annabi ya kamata a san sai qur'ani ba ba shi kamata da a da kika ba da garuruwa guda biyu sai da gari a cikin akwai rubutun mutum da shi ya dace a san qur'ani ba dai shi ba da Allah ba zai wani ayi da kana da wani gudu da gudu dan kada da ku samu wani gari da wani gari a cikin Qur'ani idan za ka samu wannan sai ka dawo a kan tafsirin Qur'ani da sunna da tafsirin sahaba a daga cikin da ka dawo wani gari da wani gari wannan wata bayana dan kada da ka sai ka mana ayatu da cikin Qur'ani da sunna wa nuru hukata lil ashab al qayyim tabi'ata wa ma kana da hukmu da shi مثلا أصحاب القرية إذ جاءهم المرسلون
Allah ya ce ku da ku buga musu misali ashabar qayyid mutanen alƙaryar nan ila ƙaryar ta tarbiya alƙaryar nan in ja ahlul salu yayin da manzanni ya aika ba su a bisu ne Allah ina so Allah rama ta shi Qur'ani da kada bala wannan alƙaryar babu Qur'ani da ba ta ba idan ina so in sauka alƙaryar ce sai na kowa mai sai na kowa tafsirin Qur'ani da sunna da tafsirin sahaba da ake bayanin da annabi ya yi sai bayanin da almajiran manzon Allah suka yi kan tsaye suka suka shawo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annan da ya san alƙaryar alƙaƙiyya ake cewa alƙaryar in ba ko ba ka ba ba inda ya samu shi a cikin Qur'ani ne kuma ya samu da bayarwa tabbiyarwa ayyuma tabbiya da cikin da bakwai da raba kafin masalar ƙayyada ta da ayyunata mukaba innata ya yi harin muwa nagada dukkan da bakwai dukkan da bakwai
يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون Allah yake ya buga misali da wannan alƙaryar da take zaune lafiya ba ta da matsalar abinci arzikin na zuwa mata sai ka ce ni wa ubangiji Allah ya tsara musu tufafin tsaro Allah ya tsara musu tufafin yawa saboda abin da suka aikata ina so da shi Qur'ani ka gaya mun wani gari ne wannan wata alƙarya ce sai an koma idan za a samu Allah ya ba da bai da rawa take ci ta kafa wa aiko an da ƙarya din nafi la ran hadu rafa da bahar in ya adu da sabbi in ka ce shi ta musu
إن تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تحجيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون Allah ya ce wa arni ka tambaye shi ya kanin Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin ayyatu da alƙaryar nan allati kana hadiratul bahri wata take bakin ruwa aka hana su samun kifi ranar asaba suka saba wa Allah ana raba ku shiru hali da jama'a aya da saboda shi magari ya ce da za ka السنة sai ya shiga sunnar da tafsirin sahabbai dan da zamu gano ta alƙaryar ce da ake cewa aila kai ana rama illa kan su ruhu da sallallahu إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا ya yi da kafin ya yi hijira da maza da sallar da ya yi hijira tare da wani har suka shiga su da wani har suka shiga su har suka yi ya yi da ake wata a kasa har yi da cewa da za su yi wata kasa da za su yi wanda Allah ya ce mata la ta hadan sahabi ma dubi ne la ta hadan kar da wani ciki inda Allah ma na Allah yana tare da mu ya ne wannan sahabi a aya za ka jawo da sama da sahabi ko baya
dan kuma suna kun san sahabin ko ba ku san shi ba wane ne a ina muka fita ne sai da muka ne sai da wajen dawo tafsiri da sunna kafin mu gano kai an ƙara dike ke sai ba ya ta kuma yi
فأنهم نارا تلقاها لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى yawa وسيجنبها الأتقى yawa الذي يؤتي ماله يتزكى ya ɗan وما لأحد عنده من نعمة تجزى
Allah ba ku ba إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ya Allah ya ce ولسوف kai ku يرضى ce Allahu akbar Allahu akbar ga wani bawan Allah da Allah ya ba mu labarin ya ce da zuciyarsa a cikin zuciyarsa bai da komai sai da ba Allah ya sai ka jawo mana ayar ka faɗa mana wane ne idan muna so mu sani sai mun je ina sai an kana ajiya za ka iya tabi Qur'ani ba ka tabi sunna ba ka tabi da sahabbai ba kana ka za ka yi gari Al-Qur'ani mai kuma kake ajiya na kin da za ka sallallahu alaihi wa sallam ba ni mai ajiya
ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد sai تثبيتا Allah ya ba su shi yake wai إذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما
sai hada da ku ولهديناهم صراطا مستقيما kitabu hubin ختامه مسك lafi da rija في ذلك فليتنافس fasil mutanatikun
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته mun samu tambayoyi saba'in kenan saura tambayoyi talatin insha Allah ta'ala za a ji suna nan gaba mai wa'azin mu na gaba